أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗauki da cikin ikonsa da yardarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na laraba 23 ga watan ramadan a shekara ta 1442 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam inda kuma shine biyar ga watan biyar a shekara ta 2021 a lissafin miladiyya wannan shine zamanmu na ashirin da uku a karatu da muke na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka kamar yadda aka saba tun muna dokin farawa ga shi har an kusa tsayawa kamar da muka saba insha Allah ran ashirin da bakwai za mu tsaya in Allah maɗauki ya kai mu haka da wannan darasi da guda hudu masu zuwa kenan ko zai zama su ne waɗanda za mu samu damar yi kamar da na ambata mana insha Allah zan duba yiwuwar samun damar da za mu samu ci gaba da wannan tafsiri ko da mako mako ne insha Allah a masallacin nan dan ya rage mana ya taimaka mana dai mu zama kullum muna tare da alkur'ani ba gaggawa ake ba kafin mu ci gaba da karatu akwai sanarwa da na dan fara jiya ta abin da ya shafi kwamitin marayu da suka ce da Allah a sanar da 'yan uwa akan neman taimako da sukan yi domin gudanar da ayyukansu kowa san muhimmancin ayyukan wannan kwamiti marayu dai a kowane lokaci karuwa suke saboda iyaye maza suna mutuwa kuma wannan yana ƙara nuna muhimmancin shi wannan aiki na wannan kwamiti alhamdulillahi daga fara wannan kwamiti kuma dai dama ba shi ne na farko ba akwai kwamitoci da yawa a garuruwa da yawa da suke mai da hankali akan taimakawa marayu da kulawa da su ɗaukar nauyinsu da sauransu amma alhamdulillahi za mu ga yawan irin waɗannan kwamiti-kwamiti ya ƙaru sosai la'alla waɗanda suka fara suna da insha Allah muna sa ran suna da ladan asasa irin wannan aiki da mu ma muka yi koyi kuma da Allah wasu sun yi koyi da namu muna fata Allah sun ta Allah ya sa albarka amma dai duka aikin ba su yan kwamitin suna aiki kuma ba wai sun tsaya ga neman taimako ba har a kansu su da kansu suke ɗauka suna sa asusu daga aljihunsu suna sawa a wannan asusun don taimakawa wanda wannan ba ko'ina kakan samu haka ba to amma mu namu suna da wannan yunkurin kuma muna fata Allah maɗauki ya saka musu da alheri kuma muna kira ga ‘yan uwa da Allah a daure a taimaka a ba da gudunmowa gwargwadon hali na so in karanto akawun namba da suka bayar jiya cikin bayanin da na fara yi la'alla zai amfani ko kuma a tuntuɓe su su 'yan kwamitin aji amma dai suna da account a first bank ne ko? yawwa 3086504813 wannan shine lambar account din nasu uku sifili takwas shida biyar sifili hudu takwas ɗaya uku wanda yake sha'awa ya ba da gudunmawarsa gudunmawar ba ta tsaya ga ran da za a yi jawabai na rufewa su zo su faɗi cewa an samu kaza har bayan wannan suna nan suna ci gaba da waɗannan abubuwa daga cikin aikin da suke fa akwai ɗaukar nauyin karatun yara zuwa makarantu ɗinka musu uniform da kuma kayan aure da wasu ba su da shi saya musu na da harkar lafiya biyan kudin magani akwai akwai irin wannan tsarin na kamar da ambata muku akwai a wurare da yawa akwai wasu yan uwa da suke irin wannan aikin wanda tsarin su ya ban sha'awa sosai kuma sun kawo muku ziyara nan ina jin shekara biyu da suka wuce daga garko nan jihar kano makotanmu suna kokari sosai in ka ga yadda suke aikin abun wasu su ji su koyi da shi ne Allah ya saka musu da alheri ya kara albarka to mu je tambayoyi akwai guda biyu na farko da ya dan dade a nan wannan yana ce malam yana tambaya a kan yace yaro na yana fama da matsalar kinkina da saurin baki haka ya rubuta amma in ina ina jin ake cewa ko in san wannan hausar ba ana faɗa a wani garin kinkina ko kuna faɗa na a haka ya rubuta kinkina la'alla ji yayi da baki ana faɗa sai ɗauka ke ɗin shi in ina ne yawa in ina da kuma saurin baki yace amma wani lokacin zai yi magana normally amma wani lokacin kuma zai yi in'inar da saurin baki yace sai wani bawan Allah ya ce min in yi masa wannan abin in Allah ya yarda zai daina su baki daya yace a samo allo a rubuta wannan ayoyi da ke cikin suratu taha rabbi shrah li sadri ina jin ita ce ko lambobin ya ambata suratu taha aya ta 25 daga jin da ya zancen na ina ne ka san rabbi shrah li sadri ita ce wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ba ta wuce wannan to yace sai a wanke da ma'ana a wanke a bawa yaron ya sha yawwa to wannan sanannen abu ne ko da bai kawo wannan kissar ba kawai in ya tambaya ma akan hukuncin a rubuta ko ayoyi akan allo a sha me hukuncinsa to wannan wani abu ne wanda as-salafu salih magabatanmu tun zamanin sahabbai sun yi saɓani a kansa an samu waɗanda suka halatta yin hakan a rubuta ma abin da ya fi yawa a tsakanin magabata shine karantawa ba rubutawa ba arwato daga ibn abbas kuma ra'ayin al'imam ahmad bin hanbal ya tafi zuwa ga wannan ra'ayin shi ma maganar rubutawar ibn qayyim ya ambata cikin zadul ma'aj ba wuri ɗaya ba akan halaccin yin haka amma malamai suna cewa abin da ya fi karantawa ba rubutawa ba don kada ya zama buɗe ƙofa ne ga neman kasuwanci kuma da rubutun sha wanda akan samu wasu za su iya ɗaukar wannan ɗin shi yasa magabata mafi yawansu gaskiya ba a samu wannan abun ya shahara a tsakaninsu ana yi ba ya wannan riwayar ne ta maganar ibnu abbas kuma sai ibnu taymiya ma ya ambata haka ibnu qayyim akwai rubuta nassi akan inda yake ciwo ibnu taymiya ya ambata daga cikin abin da ko in ce aka ambato dangane da shi yana cewa yana cikin masu tawassu'i a wannan babin a harari abinda wata aya ta faɗa da yake da munasaba da wani ciwo sai a rubuta ko a karanta domin fatan waraka ibn taymiya yakan rubuta وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيب الماء to wannan yakan rubuta a goshin mutumin da yake haɓo ya taɓa rubuta wani kuma sai ya tsaya haɓa ibn taymiya da kansa to wannan abubuwa ne zaka same su abun malamai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma in zaka tsaya akan abin da yake shine mai dalili ko aka samo shi da za a yi kafa hujja da shi daga lokacin ihtijaji qur'ani da hadisai da kuma sahabbai to waɗannan din abin da yafi yawa kuma na fi ba wa mai wannan abin nasiha ya yi shi ne karantawa ya samu ruwan zamzam ko kuma ordinary ruwa a karanta waɗannan ayoyin a ciki tunda aya ce ta alkur'ani akwai sa ran allah maɗaukaki ya sa ta yi amfani a wannan abu sai a karanta sai a tofa sai a sha yawwa maganar wanka malamai suna cewa wasu sun ce a yi wanka amma suka ce bai kamata a yi wanka ba tunda aya an karanta an tofa a ruwa sannan a yi wanka da ita to za ta bi mazirari ta bi makewayi kuma ta shiga inda yake wurin ƙazanta ne amma sha ya fi kullum karka manta abin da ka rubuta din nan menene aya ce an fahimci wannan zancen yawwa da ka abin da ya fi a karanta a tofa a ruwa a sha wannan ba rikici a kansa a cikin hadisai da suka zo dangane da ruqa yawwa ruqa dama annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi ruqiya ake cewa dama ba ruqiya ba ruqiya in zaka faɗa da larabci eh ruqiya wani abu ne daga taraqi ne daukaka sama amma ruqiya haka ya kamata ka karanta ka faɗa da Hausa in dai da larabci zaka faɗa wannan abin da aka sani daga magabata shine a karanta ko a karanta a tofa a kan ciwo ko a karanta a tofa a cikin ruwa a sha an gane ko a ɗora hannu a kan ciwon a yi karatu duk wannan sun zo a sunna amma bai zo ta hanya mai yawa kuma sahabbai sun yi aiki da shi da rubutawa da sha da wanka da makamantan waɗannan abubuwa ba Allah ya kyauta muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba shi lafiya da dukkan yan uwa musulmi masu in'ina ko saurin baki da dai dukkan ciwo ma Allah ya ba su lafiya wannan shi kuma ya ce malam ni ne nake fama da wata matsala wadda ta shafi imani na da kuma aƙida yace yau kusan kimanin shekara guda kenan a zuciyata ina fama da tunani irin na atheism shine mulhidanci a zuciyata zuciyarsa inji Allah raba shi da ita yace hakan baya mini daɗi a raina amma na kasa dainawa don Allah malam ka taimaka min da wata addu'a ko shawara ta wata hanya da zan bi domin na rabu da wannan matsalar ta yawan tunanin korewar samuwar ubangiji a zuciyata a yake Allah ta kawo malam da gidan aljanna alhamdulillah ika yadda da gidan aljanna Allah haɗa mu a aljanna Allah ya sa kuma wannan abu da ke tare da kai a zuciyarka Allah ya raba ka da shi hakika wannan fitina ce amma kuma shi wannan bawan Allah bai shiga cikin harkar ba ba mulhidi ba ne ba isis ba ne shubuha ce take yawo a zuciyarsa tunda har ya ce abin baya masa daɗi shi kuma isis daɗi yake musu har hujja suke kafawa ko su ce ba su yadda ma akwai Allah ba kuma suna ma da wasu hujjoji da za su kawo su kare suna bugun kirji su ce a kawo musu hujja ko ba haka ba haka wannan rashin lafiya ce wasuwasi ne yake da shi la'alla yana da wani psychological matsala da ta dame shi wato nafsiyan yana da kalan ana samun wannan a gurin masu wasuwasi kaga mutum ya zauna ya ta tunani ko saboda kadaici ko makamancin irin waɗannan abubuwa ya ta tunanin abubuwan da ba za su surantu ba to kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan irin wannan mutum zai zo yana tambaya hada Allah khalaqa samawati hada Allah khalaqa al-ard hada Allah khalaqa al-mala'ika gashi Allah madaukaki shine ya halitti sama ya halitti kasa ya halitti kaza da kaza sai kuma ya ce faman khalaqa Allah to shi Allah wa ya halicce shi to da yace damuwar da take shiga zuciyar dan adam akan wannan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta sarihul iman sarihul iman imanin ne yasa mutum yake tsorata har gabansa yake faduwa zaka wannan kamar da mai wannan takarda ya ambata a fahimta ta gaskiya shi mai imani ne ba atheist bane kuma kada ya bari zuciyarsa ta yadda cewa shi ya shiga wannan abu insha Allah yana nan a imaninsa tunda har yana tsoro tsoron me yake tsoron Allah tsoron me yake tsoron shiga wuta tsoron me yake tsoron hasarar rayuwarsa ashe tunda yana tsoron nan lallai imani ne yasa yake wannan tsoron haka muna yi maka addu'a Allah sa wannan abu ka rabu da shi na wannan tunani kuma in ka samu dama ka zo mu tattauna yau zama mai dan tsawo insha Allah ta'ala ba sama sama ba ta amsa waɗannan tambayoyi ba shubuhohi irin wannan na masu ganin ba Allah ko makamancinsu duk ruɗani ne wallahi rudani ne na ambata muku ran nan nace babu mutumin da zaka samu da wannan abun kuma ya zama da yaqini yake dan yi maka rantsuwa ba mai yaqini a cikin su duk rashin kunya ne da iskanci ku yi hakuri na faɗi wannan kalma yawwa rashin kunya ne yawwa da kuma tsabar san a ji daɗin duniya suna ganin dokokin shari'a wani kaidi ne amma ba zancen ya ne ko mutum ya ce ya yi bincike bincike na sciences ɗin experimental science ɗin ka je ka yi binciken ka ba inda za ka gano cewa ba Allah abin da ya shafi Allah harka ce ta me ta gaibi gaibi kuma ba wani laboratory da za ka je ka gwada shi ka magana ce ta an baka labari ka gaskata ko ka ƙaryata kuma ka ƙaryata ka shirya haɗuwarka da ubangiji wuta za a tabbata in baka yadda baka jira insha Allah za ka mutu wannan amsa ce ba ta ta kawai ta tsoratarwa amma maganganu dama akan wannan harkar malamai sun yi bayanai da yawa akan ta kuma an yi rubuce-rubuce bal waɗanda suke masana ilimin kimiyya na zamani suna cikin waɗanda suka yi fice ma wajen mai da martani akan wannan tunani na cewa ba Allah a tsakaninsu waɗanda ba musulmi ba da yawa sun yi rubuce-rubuce akan wannan musulmi ma kuma da yawa sun yi haka idan mutum ba shubuhar ce har ta kama shi ba waɗannan abubuwan ba buƙatar ma ya yana karanta su ya tsaya ya yi karatun ƙur'ani da sanin ma'anarsa da ƙarƙashin shiryarwa ta malami insha Allah yan ƙaramin shubuha irin wannan zai maganinta ba sai ya shiga cikin waɗancan littattafai masu zurfi ba tun da shi kansa ba zurfi a cikin wannan harkar ba Allah subhanahu ta'ala ya shiryar Allah kuma ya kaɗe duk mai irin wannan tunani Allah ya yi masa shi wallahi abubuwan da suke damun samari yanzu musamman ake shiga cikin irin waɗannan abubuwan wallahi fa ba wani abu bane irin wannan rayuwar ta hedonism yawa kun san rayuwar hedonism ko ba ku san hedonism ba ishba'in razabat tsananin nisa da fahimtar dalilin zuwan duniya kawai mutum ya ɗauka abin da ya zo yi duniya shine ya cika ya gamsar da kansa da bukatunsa musamman bukata ta farji yawwa ya more rayuwa ya ji daɗi wannan tunanin da waɗanda ba musulmi ba suka ɗora samari da yawa a kai shine babban dalilin shiga cikin wannan harkar ba magana ce ta bincike ba bincike bincike dai na ilimi ba zai kai mutum zuwa ga atheism ba ba zai kai ba bincike na ilimi sai dai tura kai ƙara angi za ka cewa wannan duniya tana da mahalicci amma ba ka zo ka ce wai ai ƙarya ne ba ƙarya faɗin cewa abu ƙarya ne daban ba hujja ba ce akan cewa kana da hujja cewa babu ai na taɓa gaya muku wannan ko ko ba nan ba ne har wata kalma ta larabawa suna faɗi ibn taymiya yana yawan faɗinta in yana tattaunawa da yan bidi'o'i da yawa da falasifa musamman falasifa yana cewa adamul ilmi bi wujudi shay'i laysa dalilan ala al'adam rashin iliminka ga samuwar abu ba dalili bane cewa akan babu kai ne baka sani ba yawwa don haka in baka san abu ba karka kokarin ka kore wa mutane da suka sani suka yadda cewa babu kai claim ɗinka shine kawai babu kuma babu ba hujja ba ce kun fahimci abu yau babu shirme ce rauni ce ma da rashin iya kawo hujja yau ai abin da za ka yi shine ka kawo hujjar babu kuma abin da yake akwai kawo hujja akan babu shi babu abin da yake da wahala irinsa kun fahimci wannan zaka duk rashin kunya ce ba wani zancen abu ba amma in shi buha ta fara shiga zuciyar mutum to a bi shi a hankali insha Allah a ilmantar da shi ana sa ran za ta rabu da shi amma masu yin abun a matsayin mazhaba da da'awa da hakikanin sun zauna suna ta yi har ma da kungiya su kungiyoyin ko kungiyar waɗanda ba su yarda ma akwai Allah ba da sauransu duk yan jin daɗin duniya ne kawai tsabagen marasa kunya ne kawai ba wani abu ba amma ba wani abu da za su iya ko tattaunawa ta ilimi a ilmance tunda na farko ba su ba ƙwararru ne a ilimin sciences din ba ballantana a ce za su yi amfani da sciences su tabbatar da abin da babu ai science kokari yake binciko abin da yake akwai dan a san shi amma ba ya binciko abin da babu ba abin da babu ilimin waye ilimin mahalicci ne Allah shi ya san abin da yake akwai shi ya san abin da yake babu an fahimta zaka duk abin da za a yi sai dai abin da yake akwai a ƙara ilimi a kansa don a ƙara tsoron Allah wanda shi ne ya halitta amma ba a ce a yi amfani da sciences a gano cewa ba Allah ba wannan duk ƙarya ne da tatsuniya su dai suna claim suna ƙoƙarin su faɗi cewa abin haka ne amma kuma gaskiya ba haka bane Allah kyauta mu bar zancen su haka Allah subhanahu ta'ala a wannan ayat za mu tashi yau ko da kidama akan ta muka tsaya jiya Allah maɗaukaki yana cewa wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum da mata katangaggu tsararru masu aure mun yi bayanin cewa ana nufin masu aure ko minan nisa'i daga mata su ma menene haramun ne a aure su masu aure illa ma malakat aymanukum sai abin da daman ku ta mallaka ma'ana a cikin bayi yawwa a cikin bayi zaka iya samun wadda take mai aure to kuma mun yi magana akan hukuncin a, abin kamar da muka tattauna jiya yace kitaballahi alaikum wannan littafin Allah ne ko wajibci ne da Allah ya wajabta akan ku ay ilzamu kitaballahi alaikum ku lazimci wannan wajibi da Allah madauke wajabta muku na barin waɗannan al'amura ko mata da aka haramta auren su sai ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum duk abin da ba wannan ba an halatta muku ma wara'a zalikum ma duna zalikum ghaira zalika ko duk abin da ba wannan da aka ambata ba to halalun ne ku je ku aura duk matar da bata siffantu da siffa ɗaya daga cikin siffofin nan na ayoyin nan guda uku a jere ba to je ka auri kayarka ko kuma da ƙarin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka yi magana akan aljam baina almar'ati wa ammatiha wa aw khalatiha wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum ku nema ku biɗa ku yi ƙoƙarin samu bi amwalikum da dukiyarku a matsayin sadaki muhsini na kuna masu katange kanku da tsare kanku ghaira musafihin ba masu yin zina ba yawa ba masu yin zina ba Allah ya haramta zina Allah ya haramta kuma matan da za a aura waɗanda suke ta hanyar dangantaka ko ta hanyar sharuwa ko ta hanyar sarakuta ko jam'i wato haɗawa to duk ba duk waɗanda ba waɗannan ba kuwa to ku je ku sa dukiyarku a matsayin sadaki ku nema ku aure su famastamta'tum bihi minhunna duk abin da kuka aura kuka ji daɗin sa minhunna daga cikin su fa'atuhunna ujurahunna faridatan to ku ba su ladaddakinsu ma'ana ku ba su sadakinsu faridatan yadda aka yanka shi ko kuma a matsayin wajibi farilla a matsayin wajibi ko kuma yankakke muqaddar abinda aka kaddara shi aka ce za a bada kaza to a bada kaza din nan wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'di al-fariida amma abinda yake bayan abinda yankakken to abinda kuka yarda kuka yarjejeniya a kansa babu laifi kai da ka bayar ka yi ƙari a kan fariba ita da ka bata ta yi ragi a kan farida wannan biya halatta gani faridan nan ana nufin abin da aka yanka an yanka sadaki dubu ɗari in ka ga dama ka ce kai wallahi saboda ƙaunar da take tsakanin mu ni na gama ya kamata in ƙara miki sadaki darajar nan take tafi wannan ga wata hamsin ko wata ɗari ita kuma ta dube shi ko ta ce to kai gaskiya abin nan da ka bayar ni ina ga ya kamata in dan rage ma sai mu an rage ma 20 kawai gashi an dawo ma da shi ko kuma dama ba a bayar ba ka ba da 80 saura 20 a ce je ka an yafe to wannan abin da kuka yi wannan babu laifi yawwa babu matsala wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'd al-farida inna allaha kana aliman hakima lalle Allah mai tsananin ilimi ne ya san komai babu abin da ke kubce masa kuma gwani ne wajen sanya duk abin da ya sanya a wurin da ya dace Allah shi ne hakim gwani mai hikima duk abin da ake yin abu dominsa to Allah ya san wannan abin kuma shi ya san me yasa yake sa dokoki akan bayinsa babu wanda zai ce doka kaza bata dace ba doka kaza za a canza ta a abinda Allah ya faɗa shi ne daidai don ya fi kowa sani ya fi kowa kuma hikima to nan a dunkule shi ne ma'anar wannan aya abinda muka tsaya a kansa dangane da maganar malam sa'adi yace fa mastamta'tum bihi min hunna nan ne zamu tashi ko wanda suke kafin nan mun karanta yace ai man tazawwajtumu ko man tazawwajtumuha wadda kuka aure ta ma'anar istimta'i a nan shi ne mai nikahi yawwa wannan ayar tana daga cikin ayoyin da yan shi'a suke amfani da ita a matsayin cewa ƙur'ani ya halatta auren mutu'a kuma dai kamar da dama al'adar su ce sananniya sukan yi tashabbusi su riƙo da wani abu su ce dalili ne saboda kawai an ambaci wata kalma a ciki da ta yi kama da istilahin da su suka sa suka yi amfani da shi yawwa kawai saboda an faɗi wannan famastamta'atun din shine suka gina a kansa suke ta sharhohi a littattafansu suke ta bayanai kuma suka shiga cikin littattafan sunna suka yi ta soki burutsu da cewa ai wani ma an ruwaito kaza da kaza akwai riwaya daga ibnu abbas qira'a ubay ibn ka'ab cewa sun ambaci cewa wannan aya tana ishara zuwa ga mut'a har akwai qira'a cewa fa mastamta'tum bihi min hunna ila ajalin musamma eh ila ajalin musamma to duk waɗannan kuma duk ba su inganta ba da sun inganta ma da shi ne za a zance amma dai yana nan a cikin littafin tafsiri wasu sun kawo illa mu'zamin malaman tafsiri sun ambaci wannan aya ba ta da alaƙa ma da zancen mutu'a in kuma an yi zancen mutu'ar an ambace ta a ciki to mutu'a ce wadda ba wadda aka yi mai wadda aka yi naskinta an gane wadda Allah madaukaki ya shafe ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai wani kuma sananne ne duk malaman sunna sun san cewa da mut'a halal ce an gane mut'a halal ce a musulunci amma kamar da sahabbai suka tabbatar ba mut'a ce ba wani abu ne da ake yin sa a zaune a zamanin zaman gida ba akan hanya ne lokacin jihadi sai a halatta mutum yayi saboda nisa tsakaninsa da iyalinsa wani wata shida wani wata wani shekara biyu ma ba tare da iyalinsa aka halatta masa yin aure dan daga baya kuma ya saki ya dawo gida an yi wannan amma tun zamanin sahabbai tun kuma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukaki ya hana wannan aka dakatar da shi wannan sanannen abu ne a gun malaman sunna duk da su shi'a dama a gurin su suna cewa ƙarya ne ba a shafe ba ai Umar ne ya hana saboda dama kullun su zunubin duniya duk akan sayyidina Umar yake to Umar ma lokacin da ya hana din cewa yana ha rasulullahi yawwa kuma sahabbai mutum goma sha ɗaya aka rawaito daga gare su hani akan mut'a hadda sayyidina aliyu radiyallahu ta'ala anhu kaga don haka babu wata matsala da mutum zai tsaya bata lokacinsa akan wannan amma su shi a wurin su aqida ce yau su sun dauki mut'ar ma aqida ce da nassoshi da suka kawo na ƙarya daga waɗanda suke ce imamai Ja'far Sadiq wai ya ce ko Batir duk mutumin da ya yi mutu'a sau ɗaya yana da ladan Husaini ban san wani irin ladan ba ladansa na duniya gaba ɗaya da sallolinsa da azuminsa da zakkarsa da jihadinsa da komai yana da ladan Husaini haka suka ce wanda kuma ya mutu'a sau biyu yana da ladan Hassan wanda ya sau uku yana da ladan Aliyu wanda ya sau hudu yana da ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ban san wanda ya sau dubu kuma ladan wannan ladan wa za a bashi hmm ya bi su dole in dai har kai sau biyar to ka bi ladan manzon Allah faɗa ne kawai ba ai ba to wannan rashin hankalin dama duk zaka same shi a cikin littafan shi'a yana cikin abubuwan da dama ba abun mamaki bane ka same shi dole ka ce masa rashin hankali wasu abubuwa ne da shi kansa mai faɗar ya san ƙarya yake yau amma yana makalkalewa ne saboda son zuciya inda yana daga cikin hanyoyin da suke yaudarar samari da su a zamanin yanzu halatta wa mutane wannan zinar da ake cewa mut'a mutum ya ce to ai ba gashi nan ba qur'ani ma fa mastamta'atun bihi ta ce fa atuhunna ujurahunna to ai gashi an faɗi ujurahunna ma aka faɗa to ujurahunna yana nan ba nan kawai aka faɗi ujurahunna ba a cikin alkur'ani ko matsa gaba gashi nan da ake zancen bayi ko da Allah maɗauki yace wa man lam yastati minkum qawlan aina ma an faɗi ujurahunna ko wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha almuhsanati almu'minati a cikin ku duk wanda ba shi da dukiya shine qawlan wanda zai auri muhsanati tangaggun mata hara'ir nan ake nufi yawwa hara'ir ‘ya'ya waɗanda ba bayi ba to kuma muminai famimma malakat aimanuku to ya auri waɗanda daman musulmi ta mallaka an gane ya samu matar da wani ya mallaka baiwa ce ya aure ta an gane ba wai tasa ba tunda tasa dama ai mallakar sa ce sai sarira da ita kun gane yawwa ya samu mata da take mace ce baiwa sai daura aure da ita inda dama asali bayi su suke auren junansu to amma shi ɗa in dai zancen ya auri baiwa ne to a wannan ayar aka yi magana bari ku ji mai Allah ya ce a shi sai ce min fata ya ci kumul mu'minati daga cikin yan matan ku mu'minai ma'ana yan mata nan ana nufin bayi ku yangu wallahu a'lamu bi imanihim bi imanikum Allah ya fi kowa sanin imanin ku ma'ana Allah yana sanar da cewa ku masu imani ne ba'dukum min ba'd sashin ku daga sashi kuke sai ce fankihuhunna bi idni ahlihinna ko aure su lafazin me ya amfani da shi nikah ko fanki huhunna bi izni ahlihinna ko aure su da iznin ma'abutansu mamallakansu kenan wanda suka mallake su sannan sai ce me wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi zancen aure yake amma an kira abin da za a bayar na sadaki an kira shi ajir an gane وآتوهن أجورهن بالمعروف كباس صداكين سو يد أكسني أشرعا شيء دا العادة محصنات أما دا شرع بما سزن بني كتنقبوني أنقاني نم محصنة المحصنات أفركو أنا نفن حرائر محصن غير أبن محصنات أنا كما أنا نفن وأن سكا كتنجي كنسو ba masu zina ba shine ya ƙara bayani da gairar musafihatin ba masu wato yin zina ba wala muttakhidati akhdan ba kuma masu rikar abokai da masta da mistress suna zuwa suna zina da su ba an gane ba masu yin haka ba amma su zama masu katange kansu sai fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala al muhsanati min al azabi in suka katange kansu bi ma'ana tazawwajna in suka yi aure ku duba aya ɗaya ce kalma ɗaya ma'anoni nawa a cikinta kowace in ka zo wuri ukun nan da ma'anarta yawwa na farko hara'ir na biyu mene katangaggu wannan kuma masu aure ma'anan uku a aya ɗaya kuma ku fahimta ba an yanki halmuhsanati ana nufin me hara'ir wanda ba shi da iko ba shi da dukiyar da zai auri matar da take yace to ya aura daga cikin mimma malakat aimanukum wato daga cikin bayi su ɗin kuma a aure su a ba su sadakinsu a halin su na tunda siffar su aka faɗa ba siffar maza ba a suratul ma'ida ne aka ambaci siffar maza amma nan siffar matan ne muhsanatin ai su waɗannan bayan su zama tsararru ne a fifatin waɗanda ba sa zina shi ake nufi anan a fifatin ghaira musafihatin ba masu zina ba wala muttakhidati akhdan ba masu rikar kawaye da abokai suna zina da su ba fa idza uhsinna to in suka yi aure to nan abin da ake nufi da uhsinna ai tazawwajna kun ga ihsani ma'anarsa uku a wannan aya daya yawa in suka yi aure fa in ataina bi fahishatin in suka zo da alfasha fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al azab to abin da za a yi musu shine a haddi rabin abin da ake wa ɗa to kuma muhsanati anan me yake nufi har yanzu ma'anar ta ɗaya da muhsanati ta farko a hara'ir ma'ana sai a yi musu uquba ta rabin abin da ake wa ɗaya waɗanda ba bayi ba to anan malamai suka ce nan maganar rajimu bata taso ba tunda dukiyar wani ce yanzu me za a yi mata bulala an fahimta yauwa don haka ko tana da aure ita baiwa bulala ake mata kuma abin nan hamsin ba ɗari ba saboda rabin wa za a yi mata rabin hara'ir tun da nassin qur'ani abin da ya ce a yi rabi shi ko kisa ba shi da rabi ko akwai rabin kisa babu wannan dai akwai za mu zo kansu waɗannan min al'azabi to kun ga wannan zance wannan wurin an faɗi ne an faɗi maganar ujur shine ya kawo ni wannan zancen in ka koma suratul ma'ida Allah son tana yana faɗi cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat ko wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanati min al mu'minati wal muhsanatu min al mu'minati ko wal muhsanatu min allazina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna wannan idza ataytumuhunna ujurahunna yana komawa kan duka waɗannan al muhsanatu min al mu'minati al muhsanatu min al mu'minati mai ake da su aure na shari'a kuma gashi an an ambaci mene a ba su ujurahunna to ma'anar ujur shine me sadaki يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيتهن أجورهن النبي ما متو أي بقى ذاك أجور أنا ما أجي نفي سداتي ذاك كرأ كفا هجة ده مغنر أجور أتي أنا مغنر متعاني ba mutu'a ake ba ayar kwata kwata malamai suna cewa har malam alusi cewa yi dangana ma wannan ayar a ce tana da alaka da auren mutu'a na shi'a yace kuskure ne galat ba abu ne da za a karɓe shi ba da yawa daga cikin malamai sun yi nafiyin waɗannan maganganu kuma dai mahallinsa yana nan a wuraren raddi akan matsalolin shi'a da sauransu amma dai wannan aya ba ta cikin abin da za ta ɗauke ka a shubuha kawai harka ce ta yan bidi'a sun saba in suka samu wata kalma da take da alaƙa da zancensu kamar inda suke cewa magana tabbatar da imama ne sai yau mana du'u kullu unasin bi imami sai a ce to gashi imami kawai sai a ce imami ya zo a qur'ani don haka imamiyya tana qur'ani wannan kuma duk shirme ne a istidlali yawa su malaman su ai sun inkarin wannan kamalul haidari har lecture yayi ko maqta yayi magana akan wannan a cikin malaman shi'a yan usuliyun da yake raddi ga su yan akhbariyun yana faɗin cewa wannan maganganun duk ba su da mahalli abu a ce wannan ayar ma tana magana akan mutu'a a iya zahirin aya ne kuma su ba masu harkar ilmul kalami bane da falsafa a wurin su ba a kafa hujja da aya ko hadisi sai ya zama mai na farko qat'iyyat thubuti qat'iyyat dalalati aya dama mun sani qat'iyyat thubuti ce ba maganar thubuti akanta amma qat'iyyat dalalati ba akwai katsi wani abu katsi nan sai katsi shine abin da baya daukar wata fassara sai guda daya yanzu wannan ayar za ta dau wata fassara ko ba za ta dauka ba don haka ba katsi dalalati bace akan maganar mut'a sai a ajiye ta ba ta da alaka da maganar halatta auren mut'a na shi'a hadisai kuma akan hani akan mut'a dama duk wanda ya imani da wannan ya yarda da wannan babu wata shubuha da mai shi'a zai lankwaya ya shiga da kai ya bata maka lokaci akan cewa mutu'a har yanzu tana nan a halarci illa a zagi sayyidina Umar a ce shine halarci eh mun yadda mu sayyidina Umar in ya hana kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana don haka mun yadda ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wasu sahabban ma goma sha ɗaya duk sun ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa auren mutu'a haramun ne to mun yadda da nasu abinda aka yi ƙarya aka dangana wa imaman ahlul bait kuma wannan ba mu yadda da shi ba tunda dama isnadan shi'a ne isnadin shi'a kuwa toka ce Allah ya sauke to mu je sai yake cewa nan ai al'ujur fi muqabalati listimta'i wato ujur ana nufin ladan su akwai maganganu da da na so mu karanto amma ina ga ba sai mun bata lokaci a kansu ba suna da yawa akan waɗannan matsaloli na jin mun taɓa zancen a darussan minhaji sunna wanda shine alyaq mahallinsa amma dai wannan mahallin waɗannan abubuwan da aka ambata ya wadatar cewa ayar la tadullu ala hada la min qaribin wala min ba'id musamman da in an bi magana ingantacciya ta malaman tafsiri to sai ce wali hada idza dakhala az-zawj bi zawjatihi don haka idan mutum yayi dukuli da matarsa taqarrara alaihi sadaquha to sadakinta ya hau kansa yawwa an gane ai mun yi wannan zancen in dai har an daura aure daga daura aure da za a rabu nawa ne hakin ta ci rabi yawwa amma daga an yi dukuli da ita sadaki ya tafi duka yawwa fariba yace ai ityanukum iyyahunna ujurahunna fardun faradahu Allahu alaikum wannan faridatin abin da ake nufi farilla ce da Allah ya farlanta muku cewa ku ba su abin da kuka yanka musu dinnan na sadaki laisa bi manzilati tabarru'i ba gudunmowa ba ce kuka bayar da taimako ba taimako ba ne alladhi in sha'a wadda idan mutum ya so amdahu zai zartar da shi wa in sha'a raddahu in ya ga dama kuma ya fasa au ko kuma a ce ma'anar fariba shine ma'anar qauli ma'ana qaulihi faridatan ai muqaddaratan eh abu ne da aka sanya masa gwargwado wani kuma na ambata dama ɗazu ko yawwa ma'ana wannan faridan dai tana da fasara biyu farko mene farilla da Allah ya wajabta cewa in ka auri mace lalle ka bata sadaki wannan ya nuna mana ashe lalle sadaki juz'i ne babba rukuni ne a aure ba a yin aure babu sadaki yawwa ma'ana ta biyu shine abin nan da kuka yanka musu kuka fasa kuka ittifaki akai za a bata naira dubu kaza an gane to wannan abin da aka yanka shine ma'anar yankawa an kaddara shi an an fitar da shi an fada ba kawai shi akai an daura auren wani da wance akan sadaki wannan shine gairu musamma ba ambaci mai sadaki ba yawwa amma wanda aka ce sadaki kaza in doki aka ce misali mai kuɗi kaza yayi ya zama dai an kaddara an faɗa kowace irin dukiya ce in dinari ne a faɗa in azurfa ne a faɗa yawwa in dala ce ma duk sai ka faɗa yawwa in kana da daloli in kuma naira ce sai a faɗi ko nawa ce naira yawwa in gida ne ka ce gidan da na gina na unguwa kaza shine sadakin akwatina ne guda goma sha biyu guda biyar akwati kaza da kaya kaza da kaza a ciki atamfofi kaza a ciki duk wannan a kira shi a matsayin sadaki duk ya halatta yau ba sai naira ake faɗa sadaki ba an gane to waɗannan wannan abun fariba din shine abin da aka yanka din nan a ba da shi qad qaddartumuha waɗanda kuka riga kuka riga kuka wato kaddara shi kuka bashi gwargwado kuka yanka fa wajabat alaikum to ya wajaba akan ku ku ba da wannan abin fala tanqusu minha shay'an kada ku rage komai daga wannan abin da kuka yanka za ku ba su ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة باب ليفي أكونكم باب وتداموا أكونكم cikin abin da kuka yarjejeniya tsakaninku da su min ba'dil fariḍa bayan wannan farilla din kamar da na ambata dazu gashi nan malai yace ai bi ziyadatin min az-zawji aw isqatin min az-zawjati ko shi miji ya ƙara ko ita mata ta rage kamar da ma da misali dazu ar-riba bisa yarda wa tsibi nafsin da daɗin rai hada ƙaulu kasirin min mufassirin wannan shine ƙaulin da yawa daga cikin malaman tafsiri wa qala kasirun minhum wasu kuma da yawa sun ce innaha nazalat fi mut'atin nisa'i allati kanat halalan fi awwal al-islam wasu kuma malaman sun ce wannan ana zantan mut'atin nisa'i ne wato auren mut'a wanda da yake halal a farkon musulunci wannan na ambata mana ko malaman da suka ce ma wannan ayar tana da alaka da mut'a ba ta shi'a ba an gane ku ware ba ta shi'a ba yawwa ta musulunci ta sunna wadda da an yi ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya soke ta to ita ake zance a nan in an yadda da cewa wannan ayar tana magana akan mut'a to waccan wadda aka soke ake magana amma ta shi'a mai haɗe da wannan aƙidu to babu ita a nan wurin la a ayar ko kuma a hadisai kamar da dai muka sani yace thumma harrama annabi sallallahu alaihi wasallam wa daga baya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa annahu yu'maru bi tawqitiha wa ajriha abinda ake faɗa a nan shine sa lokacin da kuma ladan da za a bayar ko sadakin da za a bayar su amma ka gani shi'a ai bin wai zancan ma me ma tukun auren shi'a ba ma ai auren mutu'an ba ma tukun auren shi'a eh ka san in kana so kai magana akan abu da hukuncinsa ka fara magana tukun akan meye shi auren mutuwa shi ne temporary marriage aure ila ajal aure zuwa wani lokaci aure yakantacce wanda za a yi shi daga lokaci yayi ya kare an gane shi ne ake nufi da auren mutuwa to su a aƙidar shi'a ya halatta a yi aure daga minti goma sha biyar talatin awa ɗaya zuwa shekara ko casa'in da tara ne ma'ana a wannan range ɗin mutum ya zaɓi lokacin da yake so a faɗa shine kaza da kaza ga kuma sannan baya buƙatar waliyi kuma ana iya yi hadda mai aure ko ku taɓa ji ba hadda mai aure akwai ma na- wani nassin mun taba karanta da ku dai duk a minhajis sunna mun karanta nassin har suna ambata cewa o- yi da mai aure ma ya- akwai inda ya bi lada Mm. to dan Allah kaga wannan me wannan addini ne Mm? addini a ce kai mutu'a da mai aure wallahi ba daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan bai kama da hasken gidan annabta a ce ya da wannan kazantar a ce shi za a riƙa yi a matsayin addini kuma a zuwa ɗauko irin wannan lada duk a ɗora masa har da ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine mut'a a gun mai shi'a da can ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fita jihadi kamar da na ambata an halatta wa mutane saboda gajin hakuri akan nisa daga iyali wanda ba zai iya hakuri ba yayi yanzu ku duba fa musuluncin da yayi maganar kar ku auri matan iyayenku aka zo aka lissafa kar ku auri mata masu kaza masu kaza masu siffa kaza masu siffa kaza aka yi zancen wanda suka shayar da ku aka yi zancen waɗanda suke matan ƴaƴanku eh, ƴaƴan- na'am matan ƴaƴanku maza da da dangogi dai wanda ta hanyar sarakuta yawwa da iyayen matanku da agololinku da sauransu aka zo aka yi zancen saboda kar a ɓata zumunci kar a haɗa wance da wance aka zo kuma aka yi zancen masu aure kar ku aure su to ya za a yi a zo kuma a ce an halatta maka mai aure ma za ka iya yi wannan nafsin qur'ani ne yace kar ka- kar ka aure mai aure kar ka aure mai aure nafsin qur'ani kuma har aka zo kuma aka ce wanda ba shi da dukiyar wannan to ya je ya auri baiwa auren baiwa kuma yana da matsalarsa za mu zo mu shiga ciki matsalar ita ce duk ɗan da ka haifa da baiwa bawa ne ko ba ku san haka ba idan mutum ya je ya auri baiwa ba ya ba to in ta haihu ƙarin dukiya ne ga mai ita kamar akuya kace ta haihu ko ana zuwa ana neman wanne- wanne wanne bunsuru ne mata ciki ba ba ruwansu naka akuya ce ta haihu to haka nan fa tsarin maganar bauta yake shi yasa sai Allah ya ce ku yi haƙuri shi ya fi muku wanda zai iya haƙuri ya kyale wannan auren bai yi shi ba saboda kar ya samu kaskanci a ce ɗanka kana ji da ɗanka kuma a ce bawa ne saboda ka kasa haƙurin eh, zina to sai sai aka ce kai kai abin nan abin nan kar kai kai abin nan dole in ba za ka iya ba da dukiya ka aure ya to shine kawai fa za ka iya auren wannan din amma kai haƙuri kar ka aure ita baiwa ya fi maka sai fa idan ana tsoron zina shine dalika liman khashiyal anata minkum ga wanda yake tsoron fitina fitinan nan da kunci nan ana nufin mai aikata zina to daga aikata zina gara ka auri baiwa baiwar da ɗanka zai zama bawa alal aƙalla ka samu inda za ka huce sha'awarka ba kai zina ba wannan shine kawai dama ake baka ka fita daga ƙofar kai zina to amma a zo a ɗauko wannan abun a ce wai an halatta wa mutane a yi wannan auren muta ai duka rusa institution na aure ne baki ɗinsa babu wanda zai dora wa kansa eh, nauyin eh, ciyarwa da shayarwa yana ganin ga hanyar da zai iya kau- kauce musu a zamanin yanzu musamman da ake talaucin nan in mutum yana ga in dai ya aure aka yi ciki za a haihu in an haihu sai ka kula da ɗan sai ka yi kaza sai ka kula da makarantarsa abincinsa da sauransu in mutum ya ga an halatta masa mut'a kuma ma ba lallai ya zo ya saurari ɗan ba bai ma san ta yi cikin ba za su iya haɗuwa a wani hotel fa minti sha biyar ya ba ta kuɗin da yake sunansa sadaki sun gama ya shiga mota ya tafi ƙasarsa ita ma ta tafi ƙasarta bai san ma ta ɗau ciki ba har littafi aka rubuta a iran kukan da su kansu suke yi akan yawan 'ya'yan shege al'umma da yawa ba a san waye ubansu ba suna nan kuma abin har ya dame su mata suna kuka da wannan abin ya za a halatta wannan mutum ya goya wa yarsu ciki ya tafi ba alaka ba a san ina yake ba ba inda za a aje a nemo shi a ce to zo ka ɗauki nauyinta in ya ce ba ruwansa shi da ma mutu'a suka yi kuma ya biya ta tunda ya biya ta a jira ha shi kenan ya tafi yanzu dan Allah wannan eh, shari'a ce ta adalci To Allah Allah Allah wadaran ma kungiyar yancin dan adam din da ake yi ta duniya da ba sa wannan zancen a matsayin tozar ta mace sai su zo suna zancen iya masu talla yauwa babu tozar ta mace a duniya irin wannan abin da ake da sunan mutu'a a me da ita wani wa- wa- wani wani commodity commodity abin da za ka ka je ka saya a kasuwa ka ba da kuɗi a baka ba wulakanta mace irin wannan abu Allah wadaran harkar shi'a Allah shirye da su Allah shirye su Allah ya dawo da su kan hanya barakallahu fikum dama lokaci yayi ko amma mu karasa wannan zancen sai ce ina ne wa annahu yu'maru bi tawqiqiha wa ajriha thumma idan qada al-amadu alladhi bainahuma sannan idan ajalin lokacin ya kare wanda yake tsakanin su fatarada ya ba'da al-faridati suka yarjejeniya bayan abin da aka yanka fala haraja alaihi ma to ba laifi abin da aka rage ko aka kara wallahu a'lam shi ma malai ce wallahu a'lam mm amma dai zance mafi karfi shine abin da ambata mana har ibnu jarir at-tabari shugaban malaman tafsiri ya ce abin da ake nufi da famastamta'atun bihi minhunna shine abin da kuka aura ba abin da kuka ji daɗi kawai sai dai a ce jin daɗin ai yana biyo bayan auren ko ba ka ba kun ji daɗi sakamakon auren da kuka yi to shi ake nufi ba maganar cewa ai institutin asalin a yi zancen halaccin auren mutu'a ba daga wannan ayar ya ce a'a ba haka ake nufi ba to sai ce ai inna allaha kana aliman hakima Allah lalle mai ilimi ne kuma mai hikima ai kamilul ilmi wasi'uhu mai kammalallen ilimi ne kuma mai yalwataccensa shi ilimin kamilul hikmati mai kammalalliyar hikima gwani ne duk abin da ya yi daidai ne duk inda ya sa doka nan ta dace yauwa duk abin da ya yi kuma shine adalci famin ilmihi wa hikmatihi daga cikin iliminsa shi Allah da hikimarsa shi Allah shara'a lakum hadhihi shara'i'a shine ya shar'anta muku waɗannan shari'o'i ku duba wannan zancen mun yi shi a lokacin da muka yi maganar gado ko cewa ku duba hukunce-hukunce da yawa na shari'ar musulunci ayoyi da suka zo a ƙur'ani sun faɗi hukunci ne mujmal وفوض البيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ko an faɗi hukunci a dunkule sai aka dangana aka fawwala wajibcin bayanin tafsili da detail din aka baiwa manzon Allah shine mai yin bayani wa aqimu sala wa atu zakka ya za a yi sallah ya za a bada zakka dole kai sai ka koma sunna in ba karanta hadisai ba to ba sallah za ka yi ba ko haka nan zakka da maganar nisabi da maganar dabbobi da za a yi ko kayan amfanin gona da sauransu duk a ina za a samu bayani a sunna ne kuma ku duba waɗannan fa rukunai ne rukunin musulunci ne amma aka ba da hukunci mujmal aka bar bayani ga manzon Allah sallallahu alaihi saboda an tabbatar manzon Allah sallallahu zai isar da sako amma waɗannan abubuwan ku duba ku ga ba rukunai bane abubuwa ne da rayuwarmu tana ɗamfare da ita tilas komin ƙi komin so za a yi aure za a hayayyafa za a mutu za a yi gado don haka a yi maganin rikici a wannan babin a faɗi komai ƙuru-ƙuru lalle ana buƙatar haka shi yasa aka yi waɗannan aka yi maku bayani na abin abin da ya shafi gado komai nasa gashi nan a detail ɗinsa daki-daki komai kaji da masu rabo da masu ta'asibi da kuma aka bo aka yi maka yanzu zancen matan da za a aura sai kuma aka ce maka wa uhilla wa uhilla lakum ma wara'a zalikum duk wanda ba a ambata a nan an haramta aure ta ba to je ka aure kayarka yanzu wannan detail ne kai wannan wannan bayani ne kai wannan fitowa kuru-kuru to ne ita ce hikimar Allah don haka shi ya sanya da zai sa waɗannan dokoki kuma in don haka in ya sa babu gyara a ciki babu wanda zai zo ci gyaransa kuma babu inda za ka yi ikhamin wani abu sabo wanda baya ciki ka ce ya kamata a sa kaza a ciki ka yi haƙuri ka bar kayanka an fahimta yawwa don haka babu suka akan lamarin gado babu suka yadda za a cusa mutu'a a cikin shari'ar Allah bayan ko bai sa ta ba an fahimci abu insha Allah Allah son Allah ya kara ganar da mu sai mu ina ne ya kara sai ce wa hadda lakum hadhihi alhududa ya iyakance muku waɗannan iyakoki alfasilata bainal halali wal haram waɗanda suke rabe muku tsakanin halal da haram thumma qala ta'ala sannan sai Allah ya ce wa man lam yastati minkum qawlan to sai mu tsaya nan akan sa zamu tashi gobe insha Allah ta'ala Allah muke roko ya kara mana ilimi ilimi mai amfani Allah kuma ya samu dace wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk